أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المورود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيب صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أستاذ المجاهدين اللهم ثبت جناني وأدي الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أختال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان أعطاكم من أزم يوم شهر لوسى رمضان شكرا دبو لأبي أبو لأبعين أبو وندي دا بيو لوسى رمضان shekara 2023 miladiya cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a jami'ar maulana shekhu sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu muna cikin suratu hud inda mun gano tashi a kirsan sayyidina musa alaihi salam wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake masa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗauke damuwa da kewa game da abin da wato kurashawa suke masa shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna musa bi ayati hakika yace ya aiko annabi musa shi ma da ayoyinsa su ne mu'jizoji da kuma sultanin mubin hujja bayyananniya a burhanin bayyane wahiri a kan cewa shi manzo ne daga Allah ya aiko sa ila fir'auna zuwa da sarki fir'aunu da kuma mala'ihi jama'arsa su ma fattabahu amra fir'aun mutanensa suka bi wato umarnin fir'auna alhali وما أمر فرعون لبن فرعون شيكا رين قيامة شي فرعون يبدو قومه يوم القيامة شيني زي قباشي متعلمسا إزوا واتورين قيامة فيتبعونه كما اتبعوه في الدنيا كما لدى سكا جيسا أنا الدنيا تو أنا هنا ما هكا زي قباشي سجيو جهنم فأوردهم النار يا شدد سوء ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa bi sayyidil mawlud duk da mashaya da suka je sha bi ma'ana wutar jahannam yace wa utbi'u fi hadhihi la'natan an biyo musu da tsinuwa a cikin wannan duniya wa yawan kiyamaci kuma haka an za a ƙara tsine musu a ran kiyama duk wanda ya ambaci fir'auna sai ya tsine masa a nan duniya bisa arritu al-mafud kin da wannan kyauta da aka musu shine tsinuwa a nan duniya da kuma tsinuwa a lahira eh ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waɗannan labarai da muka baka dalika min afalin bawa yace wannan yana daga cikin labaran alƙalyoyi da muka baka makusu wa alaika minha daga cikin garuruwan akwai sa'imun wanda garin akwai sa mutanen sa ne suka halaka halaka ahlul qudud daga ciki kuma akwai hasidun wanda an girbe shi ne ai halaka bi ahli fala athara lahu ya halaka garin bi ma'ana tare da mutanen sa ba shi da wani alama kazzarhi mahsudi bil manaji kamar shuka da aka girbe da lauje eh ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan mutane wa ba zalamuna ba su zalunce ni ba bi ilakihim da ghairi dambin walakin walabu anfusahum kawukansu suka zalunta suka kota waniya gumakansu kuma ba ba a wani anhu aliyatu allati yad'una min dunillahi min shay gumakansu ba su amfanar da su ko da wani abu da kuma da suka kota wa kuma bayan Allah yayin da azabar Allah ta zo ba su amfanar da su komai ba kuma zadu ghaira tashbihi kuma kan ba su tsara musu komai face asara da halaka Allah ya kiyaye
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك مجموع ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa kadhalika akhdhu rabbika yace kamar yadda ya kama waɗannan al'ummatai da suka sabawa ubangiji da suka saba masa to haka kamun Allah yake idan akada al-qura yayin da ya kama alkaliyoyi majasi ne ana nufin mutanen garin dan Allah baya kama gari ɗaya kuma wa ya zalima yadda suke wato zalunci shine bauta wa wani Allah ko yin sabani wala yuni anhu min aqli shay'un wani abu ba zai amfanar da su ga barin kamun Allah ba Allah ce inna aqdahu alimun shadid kamun ubangiji yana da radadi ko mai tsanani a dukkan wani wanda ya zalunci haka Allah yake kama shi a rawar shekari an abi musa al-ash'ari qala imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abdullahi ibn qais wato abu musa al-ashari qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da aruncin Allah su tabbata a gare shi yace inna allaha la yumli lil zalim ubangiji yana jinkirta wa azzalimi hatta idan akhadahu lam yufitu idan ya kama shi kuma to ba zai kubutar da shi ba da haka mutum ya kiyaye zalunci an ce shi ba a jinkirta kamunsa tun a nan duniya ake yi kamun mutum abu guda biyu saba wa ma'aifa da kuma zalunci tun a nan duniya allah yake kama kama wanda suke aikata su ubangiji tabaraka wa ta'ala da ikonsa da komai din sai ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi yace na haramta wa zati na yin zalunci da ko da atuhu bainakum muharrama na sanya shi abin haramtawa a kakankanin ki kada ku zalunci juna fala ta zalimu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytu a Allah ya ce bayina dukkaninku batattu ne sai dai waɗanda na shiryar da su saboda haka fastahduni ahdikum ku nemi shiryarwa ta sai da shiryar da ku ya ƙara cewa ya ibadi kullukum ja'ilun dukkaninku masu yunwa ne illa man af'amtuhu sai dai waɗanda na ciyar fastaqimuni uqinku ku nemi ciyarwa ta sai da ciyar da ku ya ibadi kullukum alin dukkaninku sadaitattu ne illa man kasautuhu fastaqsuni afsukum ku nemi tufatarwa ta sai da tufatar da ku haka ubangiji ya ƙara cewa ya ibadi innakum tuqiruna bil-layli wan-nahari kuna kuskure dare da rana wa ana kuma zuwa jami'a kuma ni ina gafara kullum wa taquluni aghfir lakum ko ni gafara ta ta da gafarta muku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ibadi innakum la tablughu dhurri fatadurun ba ku ta cutar da ni balle ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatarfa'uni ba ku bisa amfana ta balle ma ku amfane ni يا عبادي لو أن أولكم وآخركم da a ce ‘yan farkonku da ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljanunku kanu ala aksa ƙalbi rajuli wahidin minkum sun zamanto akan mafi tsoron Allah tsoron zuciya wato na mutum guda ɗaya tsoron Allahnsa cikinku ma za da zalika fi mulki shi'a haka ba zai ƙari sarautar Allah komai ba an ce a tsara jirin kowane zamani yana da shi shine dosin zamani magajin annabi sallallahu alaihi sallama babu wanda ya kai su tsoron Allah a kowane zamani ba a rasa shi yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum da a ce yan farkon ku da karshen ku wa insakum wa jinnakum kanu ala abdari qalbi rajulin wahidin minkum ma nakasa dhalika min mulki shay'a da dukkanin ku za ku zamanto zukatan ku sun fi zuciyar wato wanda ya fi kowa fadisci a cikin ku ba zai kauye sarautar Allah ba shi ne fir'aunar zamani ko da zamani shi ma yana da fir'aunarsa eh haka ya ƙara cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid suka tsaya a guri guda fa sa'aluni suka roƙe ni fa a'taitu kulli insanin mas'alata na ba wa kowa wato bukatarsa ma na fasa zalika mimma indi haka ba zai sauye abin da ke waje na illa kama yanqusu al-miqyatu ila uktil al-baqa sai dai kamar allura inda za ta sauye wato tukogi an sa ta a kogi ya ga an sa allura a cikin ruwa ai ba ta fito da komai ba haka Allah ya ce inna ma hiya a'malukum qusiha ayyukan ku sai ki muku su sai da saka muku da su فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الا نفسه kada ya zalunci ya kada ya wato to bi kowa sai dai kansa dan shi Allah baya zalunci yadda yace hawartu zulma ala nafsi haka ne in kaga ya kama wani to da laifin ka ne shine ma'ana wa kadalika aqwa rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatu inna aqdamu alimun shadid Allah ya kiyaye a koyaushe Allah yana iya jinkirta wa azzalimi yumli yumliyu amma wala yumli Allah zai jinkirta wa mai zalunci amma fa ba zai kare shi ba eh na'am ubangiji yace inna fi dalika wato waɗannan labarai da aka ambato akwai da aya akwai wato aya mai girma da mai lura ibratan liman khafa azaban akhirah da wanda yake jin tsoron azabar lahira zalika yawmun mazmumun lahun nasu ita wato ranar kiyama rana ce da za a tara dukkanin halittu a cikin ta wa zalika yawmun mashhur rana ce da dukkan halittu sai sun halarce ta eh na'am وما نؤخره إلا بأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ranar kiyama wa ba mu akhiru ba ma jinkin tashi illa li ajalin ma'lum wato lokaci da aka kirga aka tada da masa li waqti ma'lumin inda Allah tabaraka wa ta'ala la inda ghairihi dan ubangiji bai sanar da kiyama kowa ba yau ma yaci ranar da wannan rana za ta zo la takallamu nafsun babu wata rayi wato da sai ta yi magana la ta kallamu an cire samun guda ɗaya ne asalin sa la ta kallamu illa bi izni sai ubangiji ya ba da izini bi ma'ana wato ya yarda wani halitta ya magana a cikin halittu a wannan rana akwai kafafu Allah ya kiyaye mu wa sa'idun akwai rabautattu wato ɗan aljanna Allah ya sa mu haka Allah ya rubuta a fil azal eh فأما الذين شقوا وبنجي يتي كاجا وعند سكا كاجا لن ففي الله سنة تكيوتا لهم سفير سنة ضروري فيها تكيوتا كارا وشهيق وكما كارا تبقوا كجاتي الله أكبر هكا أيوة سكي كوكا خالدين فيها وبنجي يتي ما سدى وما لنتكي ما دامت السماوات والأرض مدن سمد كسا سنة دومين kaga a lahira babu maganar sama babu maganar ƙasa wannan solo ne na yin magana a wajen larabawa da yake sama kowa ya ganta zai da tara ta dawo sai suke cewa abin nan muddin akwai sama da ƙasa to akwai shi imana har abadan abada ke amma kaga a wajen Allah sama da ƙasa ai za su wuce ai muddin da dawali ma fi duniya bal muradu samawati duniya wa abuba za su dawwama a cikin wuta illa ba sha a kuka sai dai wannan lokacin da ya so a cece su eh inna rabbaka fa'alun liman yurid ubangiji shi mai aikata abin da ya so ne wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati waɗanda suka rahoto su ba suna cikin aljanna khalidina fiha suna masu dawwama ciki har abadan abadan wato إلا ما شاء ربك بمعنى غير ما شاء ربك بل أبن أبيتي يسو ومن البيوات نبات يكي عزم الله إيه. نعم.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ubangiji tabaraka wata'ala yace fala taku fi miryatin kai abokin zance kada ka kasance cikin kokonto wato akan ƙarya na kuma ka da suke bota ni ma ya ku ha ulan min al-asna inna nu'azzibuhum kama azabna man qablahum za mu azabtar da su kamar da muka azabtar da wanda ke gabanin su illa kama ya'budu aba'uhum ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu wa inna lamuwaffuhum nasibahum ubangiji yace za a cika musu ladan su a sakamakon su na azaba ghayra manqusin ba a tauye shi wa laqad atayna kusul kitaba ubangiji ya ƙara cewa annabi musa an bashi a taura amma mutane sun saba a ciki فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بعد ubangiji ya ce zai jinkirta hisabi da azaba da halittu har ranar kiyama na kudiya bainu da an hallaka su tun a nan duniya wa innahum ay al-mukazzibina la fi ajhi minhu su ma suna cikin kokonto mai sa su cikin shakku Allah ya kiyaye eh na'am وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقبل إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda yace mutane wato da suka karyata ba zai tauye musu wato hukuma da zai musu ba aka yace wa inna kullal ba ma su ba kowanne a cikin halittu la- lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ubangiji zai cika musu sakamakon aikin su da kiyama innahu bima ya'maluna khabirun ubangiji mai ba da labari ne ko masani ne da dukkan abin da suke aikatawa da aka zai saka musu da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara cewa fastaqim kama umirta ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsaya akan addinin musulunci yadda Allah ya umarce ka amma wannan wato ana nufin al'ummar su ne eh eh amara Allah nabiyyu an yastaqima kama amarahu ومن تاب معك لما وحن سكة توبة سكة مسلمة تعالى كي يستطيع أكام الدين المسلمين كما نحن كررت على سورة البقرة يا الذين آمنوا الخروج في السن كافة وشلت كم الدين تذكركم بعدين mutum yana musulmi ya aikata wannan umarni ya bar wannan ba ko ya aikata ya nisanci wannan hali ya aikata wannan hali ba aiki duka za a aikata shi eh وليستقم من تاب معك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أو شيء النبي كل كرة كاجو مثل سوري شاب رأسه قبل وقت الشيء كم سيأي كل كرة لغاني لوكة كل كرة سي صحابي سكي مثل مغانا كلموه يا رسول الله قد أسرع إليك الشيء كل كرة كاي سوري إليك قال شيبتني هود وأخواتها في سورة هود عليه السلام لأن أنت كما سورة النبي لزلزل سوسك تاسيواتو كبرى قالوا بقصة الأنبياء وهلاك الأمم سوسا كفر قرآن للعبار النبارة لا حلكت الأمتين قال لا إسعى قال واتو بقوله فاستقم كما أمشت wannan magana ita ce wato ta sa shi kurkura amara Allah tabaraka wa ta'ala an yastaqima kama amara Allah tabaraka wa ta'ala fastaqim al-istiqamatu an yastaqima lisan al-abd abinda ake nufi da istiqama din harshen mutum ya tsaya wato wa tastaqima jawarihu haka nan gabansa su tsaya wa qalbuhu wa ruhuhu wa kullu da zuciyarsa da ruhinsa da ma dukkanin sa ya tsaya da Allah kaga wannan aiki ne babba aiki istiqama eh yace wala Mustafa sallallahu alaihi wasallam ittasafa bi dalika shi Ibrahim yace annabi kuma ya sifatu da istiqama wa amara man ittaba'ahu an yastaqimu kadhalika fala budda min tarki dunya yace babu makawa a bar duniya والإقبال على الله تبارك وتعالى أكسكنش الله حتى تحصل الاستقامة هل سيوان يسامو التي هي رسول التقوى ita ce rabin tsoron Allah wa rizku sitti wal ikhlasi ita ce rabin gaskiya da kuma ikhlasi aikin ta aiki da Allah wala taqaw kada ku wuce iyaka eh, cikin ayyukan da kuke yi innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa zai saka muku eh annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya aikata musulmi ya kokari ya koyi da shi kada ya wuce eh dan wucewa din shine ake kira bid'a Allah kiyaye eh na'am kana wala tarkamu ila alladhina walam hada yace kada ku karkata zuwa ga wadanda suka zalunci kawukan su imana bi muwaddati an guda alatin ku ita soyayya da su ko kuma kuna yaudarar su a wuritan bi a'mali ku yarda da ayyukan su فتمسكم النار متى تقول عتو ألا يكيه أنت إن لله أمناء من خلقه ألا ينادى إلى لو أن لي أبنت أتكيها للتوسى وهم العلماء سوني ما لميت وهم أمناء الله تبارك وتعالى وورثة أنبيائه su malamai su ne wanda Allah ya dada su kuma su ne magana annabawansa malamin khalifu salafina muddin ba su cuɗanya da sarakuna ba sai da khalaquhum idan suka cuɗanyi sarakuna bi mawadda wato mawaddati wa mudahalatin da soyayya da yaudara wa ridan bi a'malihim da kuma yarda da ayyukan sarakuna ba kar khalu Allah wa rasul sun haici Allah da manzonsa wa mukhalafatu al-alim lis-sultan ala ismihi shi Ibrahim yace hulɗar malami da sarki kashi biyu na ɗaya an yi kunan alimu wa ɗaliba malami ya zama to shi ne ke neman wato wannan hulɗa idan yin alimu wallafi malami da duniya ya ce da wannan malami shi karkata zuwa ga duniya tun da sarki bai neme ka ba kai kake neman sa da wannan son duniya ne ba hada huwal mazmum shi ne abun zargi akwai imam suyuti radiyallahu anhu wani makocinsa an kama shi wato sai ya ce a ji a gaya su yi ya zo ya kunce shi sai ce ku gaya masa ya haƙuri akwai wani waliyi yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazata sai dai da ganin annabi shekaru sai hango annabi a nesa sai ce annabi me yasa na daina ganin ka sai ce eh kana gani na da kaje ka ka zauna a shimfidar sarki azzalimi shi yasa ka daina gani ku ji ba shimfidar sarki azzalimi tun daga ranar bai kara gani a kuma har abada haka yanki dan haka kusantar sarakuna da malamai hatsari ne sosai ba a ce kuma a gabace su ba an ce duk wanda ya ga in malami ya gabace sarki alamar son duniya ne shi a'a labudda ka girmama sarakuna saboda su ma suna ɗauke da sunan Allah ne amma kuma ba za ka je ya zama cuta abin da suke tare kuke ba za ka ziyarce su za ka musu insani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa burasana sarakuna kuma yana kirsa musu an ce duk wanda ya girmama su yana girmama sunan Allah al-Malik ne eh dan wajibi ne a cikin al'ummar musulmai ya zama cewa akwai shugabanni wajibun nasu imamin adli bi shar'i fa'ala la bi hukmi al-adli haka ce ko eh walaysa rukna yutada fi dini wala ta zai alhamdul mubi dole ya zama to akwai sarakuna a shari'a wannan haka ne idan babu al'umma ba za su zauna lafiya ba eh amma kuma malami ya kiyaye su eh shine aw yakuna sultanu huwa taliba lil alimi wato hulɗan ko ya zama sarki shi yake neman malami yuridu minhu hidayata yana neman shari'a a wajen malami wal khaira da alheri to hada ghayr mazmumi wannan ba abun zargi bane ya zama to sarki shi yake neman malami saboda na samu shirya da annabi a wajensa wannan babu wala zarara fi in ka duba shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya mu'amalanci sarakuna da wani Abdullahi a nan Kano kada shi ne bai sama da su sarki Sunusi da sauran sarakuna to dai wannan haka abin yake kuma alhamdulillah malaman mu kasar Hausa da kasan Borno da sarakuna sarakuna ne suke neman su su gina musu gidaje su ba su shugabanci su shugabanci al'umma su kuma fa hada warada sharhul ulama'i mai yati talaqi mafi munin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna wa khairu salafini mai yati ulama'i mafi alherin sarakuna kuma su ne masu zuwa jin malamai Allah ya kiyaye wa malakum min dunillahi min awliya ubangiji yace ba ku da wasu mataimaka ko ba bayan Allah sannan ba za a taimake ku dan kiyama ba eh Allah ya kiyaye
وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين na'am a ƙarƙashin wannan aya da kuka fassara shi Ibrahim ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu dhulma min al-malik eh ayya malikin kana ko Allah baya karɓar zalunci daga sarakuna kuma kowanne irin sarki ne sawa'un malikun kafirun aw muslimun yace ko musulmi ne ko kafiri ne in yana zalunci Allah ba zai da shi ba ad-dawlatu tastaqimu ma'a al-kufr yace sarauta tana tsayuwa da kafirci ba amma wala tastaqimu ma'a al-jawr ba ta tsayuwa tare da zalunci li'anna al-kufra yada'u an-nar faqat yace shi kafirci sakamakon sauta ne kawai wa amma zulmu fala kuta ila sakin Allah min az-zalim yace shi zalunci dole Allah ya azabtar da azzalimi tun daga nan duniya fa bi hada tajidu malikan kafiran idza adala la yatubu zalika mulkahu yace da ka samu sarki kafiri ne in yayi adalci haka ba zai cutar da sarautarsa ba jaza'u kufrihi iqabu fil akhirah wa amma idza zalama an-nasa fala budda an yahlika in ku ya zalunci mutane to dole alaka an ce wato mutum guda ko sun mulki duniya biyu musulmi biyu kafirai an gane ai zulkarnaini musulmi ne ya mulki duniya a kuma sayyidina suleiman alaihi salam ya mulki duniya musulmi ne amma wato nurudu sarki nurudu kafiri ne ya mulki duniya haka nan buktu nasara shi ma ya mulki duniya amma kafiri ne da haka shi Ibrahim ya kira a wata ziyarar Sajjus ya ce aiwa ga wanda yayya saboda ya ce mutum kirki ne ko kafiri zai mulki musulmi idan yana adalci ko musulmi ne idan baya adalci ba zai mulki ba zai mulki ba Allah zai kawar da shi Allah ya kiyaye wannan kuma jan hankali ne ga dukkan wasu shugabanni wanda suke yin zalunci a cikin shugabancinsu in ka taɓa shugabantar al'umma ko da jakin kasar sai an tambaye ka an gane ko jakin kasar rai kiyama kana da misali da shi Allah ya kiyaye eh yace kana anushar wani malikan adilan akwai sarki ana kiransa anushar wani shi adami ne kataba ilayhi akhdhu malihi inna al-bilad ahsabat fi hadha al-am yace wato kasashe sun yi ruwa a wannan shekara wal malu kathirun dukiya mai yawa cikin mutum تعدل لي أن أزيد في الأسر ثلاثة أربعين إستغاثة من إذني نقار أسري دميك كرباء وأتوع كشف أكو تكين هدو فما أجابه أيوش الوان بأنسى مصر فكتب ثانيا يقار ربو تامس صوفيه فما أجابه وثالثا أن أكو ما فكتب إليه كان في سكوتي عن جوابي كما يسلوك عن هذا yace ai abin da zai gargaɗe ka ya kasance a shiru har sai shiru ma magana tun da bai da maka masa ji ba ya dace ka fahimta ko wal ana lamma abaita illa jawabi tun da kake sai na ansa maka faqta udna kalima ka yanke kunnen kunnen ka na dama wa asilha ilayya ka aiko mini shi iqaban li barawatika don hukuma ga wannan wasiƙarka ka ji ai ka duba adalci ولما مات حمل على سريره عاما كاملا da abu sharwani ya rasu an ɗauke ta a kan ganuwar tsawon shekara ya turu na bihi fi mamlakati suna zagayawa da shi a cikin masarautarsa ya tsubu na manyan tsarifu bi haƙƙin suna neman wanda zai neme sa da wani haƙƙi ba ma ra'au ahdan bi tsarifu bi haƙƙi ba a samu mutum ɗaya da yake neman sa da haƙƙi ba ba ana kana kasar ita wannan kuma kafiri ne to kaga adalci yadda Allah yake tabbatar da shi ubangiji tabaraka wata'ala ya kara cewa wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl wannan aya sababu nuzul hadhihi al-ayat anna wahidan min al-ansari akwai mutum cikin mutane madina yuqalu lahu abu yakan ana ce masa abu yakan kana tajiran dan kasuwa ne fa aka timma atin jamilatu wata mace kyakkyawa ta zo tattari tamran za ta sai nabilo fa nazara ilaiha fa a'jabatu ya kalle ta sai ta burge shi fa qala laha at-tamru al-jayyidu fi dakhil al-bayt dabino mai gida yana cikin ya dabino mai kyau yana cikin gida usuli usuli fa dakhala ki shiga sai ta shiga fa ahwa ilaiha ya karkata gare ta wa fa'ala biha kulli shay ya aikata komai da ita ma'adar jima'a ba da saduwa ثم ندم على ذلك لأن دام هكا وتأسف يبكين شكي وجاء إلى أبي بكر يدون سيدنا أبو بكر وأخبره القصة يماشي لاباري فقال له أسطر على نفسك واستغفر الله كنفع وكم كأسيرك لبكافرة الله يقادر فذهب إلى عمر فأخبره هل تجون سيدنا أبو بكر ولا لاباري قال له عمر اصطر على نفسك واستغفر الله تلفى وكنت أسيري كلي بقافر الله فما ملك نفسه بملكي كان سبع كان كان سبع حتى أتى إلى رسول صلى الله عليه وسلم فجمع النبي فأخبره وقال له صلى الله عليه وسلم لعلها زوجة مجاهد قوة ما تروي ما يأتيني تنتظرون حتى يخرج المسلمون كنا جدا مسلمين wato su fita ila jihadi da kawai fi buyuti ko kuma ku zauna a gidajen su wa tas'aluna tas'aluna ku je ku yi ta kaza da kaza da matan su zaki ga rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya fushi take wa qala walakinni antadiru alwahya zai bila wahyi falamma sallahu al-asr nazalat hadhihi al da suka sallaci da asar sai wannan aya ta sauka ubangiji sai aqimi salata ka tsaye da sallah tarafai nahari wato bangaren rana guda biyu shine safe da yamma eh ai al-ghadata wal ashiya shine tarafai nahari hada subhu wa dhuhr wal asr ba inda sallah ta fita wato a zahiri a cikin qur'ani ta irin guraren nan ya ga an ce tarafai nahari shine safe da yamma ana sallan azhar da da la'asar kuma da asuba ne kaga an samu sallah nawa uku tsarafai na hari wasu na fambinan laifi kuma kusa da dare ma a yi sallah a yi tsa'ifa fambinan laifi shi ne al-maghribu wa isha ka ga sun fita kenan maghriba da isha eh hadin salawatul khams wanda su ne salloli biya a ayan Allah ya ce innal hasanati yudhibna sayyiati kyawawan ayyuka ai sallolin ku guda biyar suna tafi da munanan ku ne yukaffirna dhunuba sagaira suna kankare zunubai kanana da wannan aya ta sauka sai annabi ya kira Abu Yasir قال له صليت العصر معنا كاي صلى العصر قال له مو قال نعم قال فإن الله قد غفر لك يتألى جافر سامك فقالوا هذا لأبي اليسر وحده أننا عامة ناشي ليك أي خصوصية شيء هو دكا المسلمين قال فلكم عامة يتفل يا تفت دريكو أغمية النبي صلى الله عليه وسلم يتي أرأيتم لو أن نهرا بباج أحدكم يسكبان الأباري لا دع سامك ورما أقوف التيركو يقتصل فيه كل يوم خمسا زي وانكاسو بيرأتكي ما تقول ذلك يبقى من درجه أي بعد ذاك سي وانا زي ريكي جوتا السباري mutum so biyar yana wanka kanu la yukti min darajihi shay'an ba zai rage komai na daukarsa ba قال فذلك مثل الصلوات الخمس yace wannan shi ne kwatancen salloli guda biyar yau Allah bi al-khatmi fi al-khataya haka Allah yake kankare kurakurai da shi duk wani zunubi wanda bai kai kabira ba idan mutum ya yi sallah to Allah zai kankare masa kamar da ya faɗa wani hadisi as-salawatu al-khamsu wa wato mukaffiratu limamin hunna والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن من سلمت الكبائر والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة هكا النبي يسير وأتو سلا فكان كان يسل أنا فكر يسل haka idan mutum ya azumci sa Ramadana to kafin wani duk zunubin da ya tsakanin Allah zai kan masa haka idan mutum ya yi umra kafin ya koma da Allah zai kankare zunuban da suke tsakankani shi ko hajji karfafe kawai ba shi da wani abu sai aljanna ne Allah ya ba mu zalika zikra lil kafirin Allah ya ce wannan tunatarwa ne amma ba su tunatarwa ai inda su bi muta'idi Allah ya sa mu
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أخرجوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
Ubangiji tabaraka ta'ala cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan labarai da aka baka wasu kai ba kai hakuri ya Muhammadu ala ala qaumika aw ala salati fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Ubangiji baya tozarta ladan dukkan masu kyautata ayyuka Allah ya samu eh falawla kana min al-quruni min qabli min qablikum tulu baqiyati Allah laulatin tawhidi ne Ubangiji yace me yasa wato ba a samu ma'abota ƙarfi ai ma'abota addini a cikin wato alƙarnuka min qablikum gabaninku yanhauna 'anil fasadi suna hali gaban barna a cikin doron ƙasa eh Allah kana ba'd al-ulama'i wa ba'd ahli al-fadl wa ba'd ahli al-din yaqumuna bil amri bil ma'ruf me yasa malamai da ma'abota daraja da ma'abota addini su tsaya su hana wato su sa a tsaye da umarni Allah a wato a hana gaba da mummuna illa qalilan mimman anjina ba a samu haka ba sai ka dan cikin wanda Allah ya tsiratar ai qalilun minhum nahu 'anil munkari fanajaw wattaba alladhina zalamu ma usrifu waɗanda suka yi zalunci kafirai sun wato bi abin da aka shakwantar da su ne da shi wa kanu mujrimina sun kasance a zalimai Allah ya kiyaye shi umarni da hali ga kuma hali ga barin mummuna wannan ba a barin sa ko da in ka gaya mutum ba zai ba dole ka fara kamar da muka rada a suratul ma'idati eh wannan inda yake cewa wannan me ne ayan wanda ya fada wannan mutum kawai kansa akwai yayin عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل تحت إيديكم wannan aya ana nufin idan ka gaya mutum abu ya fi ko ka hana shi fi to ba ruwanka a wannan gaba amma ba za a bari ba har abada idan ku an bari za a halaka duka yahudawa dalilin da Allah ya halaka su Allah ya kiyaye ubangiji ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura ubangiji baya halakar da wani gari kamar garurukan da ya halaka bi zulmin wato ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin da wani zalunci wa ahluha muslihun muddin mutanen su zama mutanen Allah to zai gafarta musu ai mu'minuna inna Allah tabaraka wa ta'ala la yuhlikal qura wa ahluha muslihuna ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كما التسلية لأهل يوسف كذا da Allah ya ga dama zai mai da mutane dukkanin su akan addini ɗaya ne eh amma ba wannan yana nufin sabani a cikin wato al'umma ake nufi ba a dukkanin musulmi dukkanin mutane a zama musulmi ake nufi ne zan ba mu kafin wala ya zalu da mustalifi na fiti amma ka sani cewa mutane ba za su kushe suna sabani a cikin addini a samu kafirai a samu musulmi illa ma rahima rabbuka ba ce waɗanda Allah ya ji kansu a ranar da kuma khaira wala ya tsarikuna yattabiquna ala asli din alladhi huwa al-iman ولذلك أي لأجل الاختلاف خلقهم ألا يهلسيس أقوي أن الجنة أقوي المتدام هكذا إن الله خلق الخلق وأراد اختلافهم منهم شقي وسعيد كما تقدم إذا والاختلاف المذموم هو الاختلاف في الأقارب saɓani da aka zarga shine saɓani akan aƙida misali arkanul islami guda biyar ne arkanul imani guda shida ne wani ce shi bai yarda da su ba ko da bai yarda da wani ba to wannan shine ikhtilafi da aka yi magana a kansa amma duk wanda ya yarda da rukunin musulunci guda biyar ne rukunin imani guda biyar ne to babu saɓani a ciki kuma duk wanda ya zo ya ja hankalin mutane a kan irin wanda yake nuna cewa kamar al'umma ba ɗaya ba ce to yana zalunta su yana harrafa abu ga jahilai ne wannan shi ne asali misali ta ga mazhaban malikiya ai kana nan ai amma ka samu halafiya halafiya tana na aka samu shafi'iyya shafi'iyya tana na aka samu hanbaliya don haka da idan akwai saɓani zai kawo a ce mutane 'yan wuta ne da waɗancan da su haka ba to duk mutumin da ya same ku kuna sallah tare kuna azumi tare kuna hajji tare kuna zakka tare la ilaha illallah ɗayan ku ɗaya ne ya zai ce muku wai akwai ɗan wuta a cikin ku to ku ce masa shi ne ɗan wuta ba a taɓa wannan ba an gane ai misali don kana maulidi ko kuma don kana rafin suna ko kana kaura laya ko kana irin waɗannan abubuwan da ake kafirta mutane a ce sun saba wa addinin musulunci ko kana tsarikan tijjaniya a ce maka ka wutar karya yake kuma idan ka yarda ka bi shi za ka ga inda zai kai ku da ƙarshe wutar zai kai ku ba a taɓa faɗan wannan ba an gane ko a cikin abin da yake kiran ka zuwa gare shi idan kun je shi an sake samun saɓani shi ma to shi ma halaka ne kenan ba taɓa malami da malamin saba ba أما الاختلاف في الفروع لا في الأصول هل قال وأنه واجب في الاختلاف في أمة رحمة فقال الأمة رحمة لألا يجب قلت هبط النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قلت بعد فتوى هو وين أجوب مسألة يسد حاجة سيتي كي كي كذا وأنا كذا مسألة دبن دبن بالتالي لا أنا ديشي لا يصلين أحدكم الأسرى إلا في بني قريظة هكذا هي وسوسكي وسوكم سيد سكجي kaga bai ce musu a'a ku yan bidiya ne ko sa'a magana na ba a'a majalar shahadi an gane ai to irin wannan irin wannan a zamanin da ba sa kirguwa sabani a cikin ru'a wannan adi ne idan ka dauki karamin ta zaka ga hawaidi zaka ga ana cewa wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne to shikenan kai ka yarda wannan ya zama shine a ce maka kafirci a'a wanda yace bai da sallah da kai ya ce da wannan shi kafiri ne azumi yace shi bai yarda ba ko watan azumi ba wannan watan bane hada ikhtilaf fil aqida wannan kafirci ne haka hajji ma ne yace bai yarda da shi ba da sauran abubuwa haka na imani yace misali bai yarda akwai Allah ba ko musulmi ne haka kafiri ne ko kuma ya yarda akwai Allah amma ya bashi wata sifa ta halittun Allah ke ya nuna cewa Allah halitta ce kai wannan kafirci ne to da irin waɗannan waɗannan su ne za su zama to wato sabani da yake kai mutane zuwa kafirci amma duk mutumin da ya zauna yana astaghfirullah ko la ilaha illallah ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin a ce maka wai dan wuta ne to shi in ya je me yake aikata eh in dai wannan ne zai kai wuta to shi mai addinin sa ne babu bidi a cikin waɗannan uku ko guda ɗaya duk kowanne sunna sunna annabi da la ilallah sunna annabi da astaghfirullah sunna annabi talatin annabi sunna ne to menene bid'a balle a ce sun zo sun bar addini ko kuma sun saba mutane kai da ka zo a baya ai dai ka saba ne ko to babu malami magabaci da ya faɗi wannan magana da haka mutane musamman a cikin matasa da sauran mutane dai ba za mu shi wanda ba su yi karatu ba don kowa malami الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كل mutum da ya karatu malami ne da Allah ya sanar da shi wani abu ko ba shi da ilimi ba to da haka al'ummar musulmi idan sun giru akan waɗannan abu guda goma sha ɗaya to babu sabani a ciki dan ka ce ba za ka yi maulidi ba ce baka dan wuta ba aka shi ma bai yi maulidi kaka ce masa dan wuta babu wannan dan maulidi malamai da suka wato isa suna da hujjojinsu da suka kafa kai ma in kace baka yarda da shi ba mu tsaya a nan mana malam kar ka ce mana mu kafirai ne idan za ka je da sallar mu da azumi mu da hajji mu da komai din wannan eh to saboda haka da Allah mutane a fahimta a haɗa kai musulmi su zauna lafiya eh idan kana ikhtilafu fi furu'i fa hada la yadur sabani a cikin hukunce hukunce shine furu'a baya cutarwa shi ai ahkam kenan ko wa amma ikhtilafu fil aqaidi wato sabani a cikin aqida abin da ya shafi tauhidi da imani to wannan shine yake cutarwa wal haqqu wahidun fa hada mahallu dhalal dan gaskiya ita ce ce to irin wannan sabani shike cutarwa su yahudawa sun rarrabu zuwa kashi kashi a nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kiyaye wa tambat okay wa tambat kalimatu rabbika لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وبنجدي يا هالشي متاني دبن دبن ونا مسلمي ونا الكافر لا الكوري في واجدا الجنة لو تسياتك الله يكيه إيه نعم
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وبيت تبارك وتعالى يمشي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل يجي دكا أبوبا دسكا زباتا منا كرنتا مكا لاباري النباواني yace muna karanta maka labarin annabawa da kuma zayin zai nutsar da zuciyarka har yufanti bihi fuadaka qalbaka أخبر الله تبارك وتعالى نبيه أنه يقص عليه من أنباء رسله ما يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبعد لاباري شيوا labarin annaba da yake karantawa annabi zai tabbatar da zuciyarsa akan addini zuciyar annabi a tabbace take akan addini فلهذا تجد حكايات الصالحين نافعة للسامعين لكن ذاك دل أبارك باين ألا سنة أنفانا جما سوسة رمز قالوا إن الحكاية جند من جنود الله واتو لاباري وني سوجة ديشي ما تكي سوجة الله يؤيد به أو بها zai zai so musu قال الصوفية ضربنا أربعة فوجدناها في أربعة صوفة يسنتي سنة بأبو غدا هدو سلسة يسنتي أبو غدا هدو ضربنا رضا الله من يمير لأن الله تيا ذاك سامو الله يرد كي فوجدناه في طاعته سكتي سلسة مالك سنبيا الله idan kana so ka samu Allah ya zaka kai kana so ka samu Allah ya zaka kai to ka zama mai bautan Allah za ka samu radiyallahu anhu wa radu anhu man arada rida Allah falyukthir min ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala dan haka duk wanda yake so samun yarda Allah ya yawaita bautan Allah qalu wa talabna as-sa'ata fi rizqi mun nemi yalwa a arziki idan kana so Allah ya baka arziki mai yalwaci fa wajadnaha fi salati duha mutum ya kiyaye sallar walaha kullum yana yin Allah ba zai talauta shi ba shehu shi ya rasu Allah anhu yana daga cikin abubuwan da yake dizinta su sallar duha an gane ya da ne sosai akalla mutum ya zama yana yana ka'a biyu eh akalla kenan amma ko nawa yayi zuwa takwas ne ba laifi a kuma lokacinta idan rana ya ɗago har zuwa kamar sha ɗaya wanda zai yi aika amma fi so lokacin da ranar ya yi zafi saboda haka annabi ya kira ta yace salatul awabin sai da sallar istighfar yace sallar masu komawa ga Allah lokacin da ƴan rakuma za su fara jin rana kenan kaga suna guje guje da safe da rana kan fara sai su diskonta da lokacin ake yin ta Allah ya ba mu tofi wa talabna nurul qabri mun sani wato hasken kabari wajen za mu fi salatin laifi duk wanda yake son Allah ya haskaka kabarinsa to ya zinci kiyamun laifi kiyamun laifi kuma ko raka a biyu ne kai ka samu kiyamun laifi kada dai mutum har gari ya waye bai komai ba in ka tashi ka dai istighfar salat ala nabi da sauran abubuwa da kai karatun qur'anin ka dukkan sa ana kiyaye kiran shi kiyamun laifi to mutum yana son Allah ya kusantar da shi daga azabar kabari da rika samu yana tashi dare ko da kaɗan ne وطلبنا سلامة الدين وجدناها في جلد لسان mun nemi kukutar wato addini ya zama addinin ka ba taba shi ba ba za a sauye maka komai ba sai sai sai suka ce sai suka same sa a cikin kiyaye harshe dan mutum da kiyaye harshen sa ba dukkan aikin da yake yi aiki yana tafiya akwai ana kira alkisu masu dan mutum ya je kasuwa yana sayayya amma wato gurja ne ta guje ke yana saya yana sawa yana saya yana sawa ai ba zai samu komai ba yanzu wanda bai kiyaye harshen sa ba haka ibadarsa zai kasance Allah ya kiyaye walillahi ghaibu samawati wal ard sani abin da ya buye cikin samai da kasai ya tabbata ga Allah wato makoman wa'annan mutane Allah shi ya sani wa ilayhi yubda'u al-amru kullu kuma lamari dukkan shi za a maida shi gare shi ranar kiyama فينتجه ممن عصاه لأذب تابت وانت سكة ساقا مسا ألا يكيان فعبده لا هكا إذن بسكوتا وألا مكيك بوتا مسا كما قد وقالت ألا زي سيالك سكته فإنه كافيك كيتد فيه وكيبيك لألا ألا زي سيالك وما ربك بغافل عما يعملون وتعملون وبنجدي bai zama mai rafkanwa ga barin aikin da suke aikatawa ba kawai ya jinkirta musu zuwa lokacin da ya ɗauka alkawari.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Na'am, wato mun kammala suratu Hud alaihi salam har yanzu kuma za mu shiga suratu Yusuf alaihi salam. Har yanzu ita ma tana cikin wato surori na Makka wanda Allah yake wato wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tasbiya wa hiya mi'atun wa yadda ashara da aya. Tana da aya 111. Sababinta sababu nuzuliha annal yahuda. Sababin saukanta Yahudawa arsalu ila ahli Makkah. يولا سني أيكي إزوا مثال مكة سوكا شيء فلو رسول الله صلى الله عليه وسلم كتنبي مرزم ألا عن سبب انتقال بني إسرائيل من الشام إلى مصر كتنبي النبي واتو دليل كورا بنو إسرائيل حتى الشام إزوا مصر لا يعرفه أبدا يتوانا معه أبدا نبيه وسألوه عن قصة يوسف كتنبيشي لا غاية النبي يوسف فنزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السورة إذا تتسوقا وأتتهم بقصة يوسف بكاملها فكاموسكم القصة التي يوسف لكنيتا وكانت من مخلوق علمي قصة يا زمان لا da cikin koyayyen ilimin sa ba wanda ya san da sai wani da wani irin ilimi da ake takama da shi ko eh wallahi ya ci biha rajul ummi kuma wanda ya zo da kissan mutum ne bai taba karatu ba na ta fi baji yake yace a kauye ma ta ce inda a gari ne ta ga ya ce da yi mutane ma jana ta aliman kafu sai bai ma taɓa zama da malami ba. wala ka taɓa wala kara bai taɓa rubutu ne a karatu ba a tamu bai ba kana masluna fi kuturi ya zo musu da abin da ya buya cikin littafansu shine Allah ya fara shi da alif lam ra kurman harufa ne mun ce Allah yana ba kuta a kafirin makka da wannan saboda nuna gazawa ba su isa komai ba tun da gashi yaren su ne an yi magana ba su san da aka fara ba eh kamar da su kai ba haushe ne a faɗi kalmar da ba ku sani ba dukkanin ku kuwa kuma hausa ne to su ma haka aka yi musu Allah ya ce tilka ayatu kitabi wato tilka ishara ne ga ba'idi don girmamawa ne amma waɗannan ayoyi da za a kawo su ayar alkur'ani mai bayyana gaskiya wato da ƙarya inna anzalnahu qur'anan arabiyya Allah yace ya sauko da alkur'ani balarabi ai anzalna hadha alqur'ana bi lughati al-arab da harshen larabawa la'allakum ta'qilun Allah ya haka ne dan mutanen Makka ku fahimce shi ya saukar da shi da wani da ibra fahimce shi to wannan fadin Allah إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا شرف عربي وهذا شيء لدرجة لا رباوة كافو النبي صلى الله عليه وسلم يزور لا رباوة سوء كما كلها هني كوي بكي يعني to a daraja ta zamantakewa ana maganar sarauta da tattalin arziki da komai kai makiyayi ne menene kai kaga a babin daraja ai baka kai komai ba ko sarki baka da shi ba in wani abu ma ya faru sai dai ka je wajen wani masa hukunci komai bai ba ka da shi to saboda haka a larabawa haka suke su ma to Allah ya sauko da alqur'ani ka annabi cikin su sai suka zama wato su ne komai duniya da lada eh shine alqur'an nazala bi lughati al-arab ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك ليه النبي يتي إن الله عز وجل خلق السماوات سبعا ألا أهل السفر ما يبقيني فاختار العلا منها يبدأ حواته لو ككك يا شكنسو فأسكنها من شاء من خلفه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم يا أهل يا أهل السهل إنت يا جابين هذا الشكي فاختار من بني آدم العرب إذا إلى ربا شكين هذا دككم وبابك من الله ربا جدوا يا بابكم مش إيه كما بابك بلا ربي إذا باشد علاقة عن النبي واختار من العربي مضرس ياذا في مضرك لا يستوي بالكم واختار من العرب مضرع ياذا في مضر أتكل رباعتك كما بعض كبارك وتقول أقول لو قلت ربيعة تو ألا ياذا في شيء مضرك واختار من مضرع قريشا أتكي أعم مضر ما ياذا في قريشا وسوني أعم في مكينا واختار من قريش بني هاشم أتكي سسوكما يذا في بني هاشم واختار من بني هاشم فأنا في فأنا من خيال إلى خيال زعبت بسوء زعبت لا كذا ربا زعبكم الله به ويقول حتى النبي لا شيء أحب العرب لأني عربي كسونا ربا يوم النبي بلا ربي كمان اللي شوف راسي يا فلان في ديوانكم أراني الحب العربة والصحبة جملة وأنا الأنصار الحب المذنبين إيه والقرآن عربي kuma ku so larabawa don alkur'ani ba larabe wa misali ahlul jannati arabiyyu haka nan harshe da mutanen aljanna ma ba larabe to wannan hadisi akwai wanda suke magana cewa zalifi ne to ko da zalifi ne ai ba ce mawdu'i ba kuma yanzu misali idan wasu daga ciki sun ce suriyanci ake aljanna suriyanci din yaren annabi adamu ne wannan kuma yaren annabi dan Allah idan Allah zai zabi yare da za a yi magana da shi wanne za a yi to ka gani saboda haka babu kamar larabci larabci da aljanna an gane wa yakunu man ahabba al-araba fa bi hubbi ahabbahu duk wanda ya so larabawa to dan don ne so su duk inda musulmi ya ga larabi sai ka ga yana son sa an gane kana kokarin ko ta Allah ya masa ta'alu yawa haka haka abin yake dukkan musulmi yana son balarabe kuma haka imanin sa yake da ومن أبغض العرب فبكبت أبغضه دوكو وان يتدي العرب ما ليش يتدي سبب لدنك يتدي ولما جاء القرآن عربيا وصفه بقوله لعلكم تعقلون نعم
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Kana cewa Qur'an wannan zan bauci ka kuma kana kaka wasu ko ban karanta Qur'ani ba zai yarda wannan.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace so za mu baka labari labari ma mafi kyawun labari akhbarahu annahu yaqussu alayhi ahsan al-qasas Allah yace zai ba shi mafi kyawun labari wai ya qissatu yusufa lima takunu qissatu yusufa ahsan al-qasas qasas ko qissati me yasa labarin annabi yusuf Allah yake mafi kyawun labari ne bayan labarin da sun wuce ba a faɗi wannan hadisi ba شبرا يتي لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يتي دان شي مي درجة زي دان كده مي درجة جيكا مي درجة جيكا مي درجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يبدأ النبي يفدع كان النبي يوسف إيه أن تنبيه شي أتكي متاني ويكي أغاني سيتي kuna tambaya na asalin larabawa ne ya ce khiyaru fi jahiliyyati khiyaru fi islami da fako ai zaɓaɓɓun su tun a jahiliya su ne zaɓaɓɓun su addinin musulunci sai ko ce a ba wannan kuke tambayar ba ya ce to in mutum mai daraja ne to babu kamar annabi yusuf ba a taɓa wanda yake da nasaba irin tashi ba na ɗaya alkarimu shi mai daraja ne ai annabi ne kuma ɗan annabi jikan annabi jikan annabi يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يوسف نبي الله النبي يوسف النبي الله أكا يعقوب نبي الله بابنس النبي يعقوب شما النبي الله أكا ننكاتنس إسحاق نبي الله كاتنسنا نبي إبراهيم خليل الله هذا أن نفتكى حكتها بأسابون نمر يتي ما تناسل ولد من ثلاثة أنبياء واتو غير ما تناسل ولد من ثلاثة أنبياء غير يوسف ba a taɓa samun yaron da ya haifu daga annaba uku banda annabi Yusuf. Falamma kana huwa ahsanan nasi suratan da ya kasance shine mafi kyawun mutane wa nasabahu wa nasabahu ahsanal ansar. Dangin sa ya zama mafi kyawun dangi. Wasa sallahu qissatahu bi annaha ahsanul qisas. هو أحسن القصص شيني ما في كاو اللاباري أو ذكر أنها أحسن القصص لأن قصة يوسف هو أحسن الأنبياء ودي يا زمن توما في كاو النباوة ألا يشي لاباري سواباه كمسا ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم ما بند النبي وأتو النبي سوى يأتي قوة وهو عصية شطر الحسن أم باشي ربي كيوت amma ba ana nufin wai rabin can annabi ba a shi annabi dukkanin kyau aka bashi an gane to da aka bada dukkanin kyau a cikin wannan kyan annabi an ɗauki rabi an gane to wannan rabi an raba shi biyu an ba sai na yusuf rabi rabi kuma sauran halittu duka tun daga aljanna za ka fara har ƙarshen halitta kaje tun daga aljanna abin da ke cikin ta har ka ƙare inda an ce maka abu kyakkyawa ne to za ka dunkule shi guri ɗaya rabi ne kenan an gane yanzu to wannan shi ne amma annabi dukkanin kyau da haka annabi baya sifantuwa tun da har da aljanna fa yanzu ka duba mutane in ka ga abu mai kyau ya za ka ji eh ko duba ce ma yana cikin wuce a kan ta ko ko kyakkyawa ce to saboda haka ina ga dukkanin kyau da haka dukure shi ya zama guri daya yawwa dan haka dole mata su yanke hannunsu a sun gane su shi a shi abdullahi bin fodiye ya ce ba yanke hannu kaɗai sun yi zai ce mutuwa ma hannu ya kai mata goma sha biyar suka mutu a kan kyar kaɗai balan ba a ainihu ba ta ana ainihu to ba na aka tsaya ba in ka duba ziyarar tawi ki ma'ani tanzini a afuwa na wannan ne ɗaya tafsirin ɗaya tafsirin sana tafsiri na ziyarar akwai da kifayar shigo a farin sudan ba su zuwa fara sudan a cikin ka duba za ka zo nan magana eh yace har mata sun mutu ba ba don kyau kare ba ba yake hannu ka dace na Allahu akbar wa utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-husna kamilan kaji an ba shi kyau duka walakin yusuf utiya al-malahata an ba shi wato kyau kamar sheki da kyau ne ورضي الرسول صلى الله عليه وسلم الجمال مع الجلال مع الجلال أباش كم تعلمكم جرمة يوسف جماله تجرد عن الجلال كنسا يقريت عن جبل الجرمة ولهذا راودته النساء لكن ما تسكيها لمنسى والرسول صلى الله عليه وسلم مع جماله مهاب شي تعرف كنسا أبو ضنف الجنين من رآه بديهة هابه ومن خالقه أحبه duk wanda ya gansa kai tsaye baka taba ganin annabi kawai ya kullo maka sai ka sai ka tsorata kana hulɗa da shi kuma sai ka ji ba abin da kake so kamar shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ajmal min yusufa walakinahu ajallu min ya fi sigina فلم يقع في النساء مع نبينا صلى الله عليه وسلم مثل مثل ما وقع لهن مع يوسف عليه الصلاه والسلام دون واتو كوزين سيسا هكا بيفارو بشيء إيه wato jibrilu ahsanul malaikati a cikin malaiku ba wanda ya kai malaika jibrilu kyau ok afuwan lokaci ya gabato za mu tsaya kada mu tsallake lokaci afuwan in Allah ya kai insha Allah za mu ci gaba a inda muka kwana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh